أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم
والسلام وسلم على بما في أسمائه صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تنمله من لا بد فضيلته أن أكون لك تسلم لكمال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو عمران موسى بن عبد سليج الفقيه أبو إمران أبو سلامة بن سليم البخاري ما لم يكن رأي حتى تكون قال إمامي حدثنا أبو أبو عمران إمران بن عبد البر بن سليم التي يلا تكون قال حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن وصايا قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء أنا محمد وعلى أمره وعلى المعين التي يمر الله بها الكفراء وعلى الهاشم الذي يشر الناس على قدميها وعلى العاشم وقد سماه الله تعالى في كتابه محمدا وأحمدا ومن خصائصه تعالى له أن دمر أسماءه ثناءه فطوى أثناء ذكره عظيم شكره فأما اسمه أحمد فأفعل مباركة ومحمد مفعل مباركة من كثرتها وهو صلى الله عليه وسلم أجل من هدى وأفضل من هدى وأكثر الناس حمدا وهو أحمد المعبود ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد ويتشاهر في تلك الحياة صفة الحمد ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما وعده قيامته في الأولون والآخرون ويبدأ عليه فيه من المعاني كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يؤت غيره وسمى أمته في كتب أنبيائه من أمانة فأتيقوا أن يسمى محمدا وأحمدا ثم سيانين الإسمين من عجائب كتابه وبدائع آياته فالنقل هو أن الله جل جلاله أما أن يسمى بهما أحد يوم القيامة
baki ba fiye da fiye wala ridu ali ba wani abin da ya ba shi na wani abin kira ba qabla wani musamman sallallahu alaihi wasallam hatta la yakul lamsu a yi wani ala abin bil da qalbi ya ba shi na wani dukiya aw shakkun wani gwamnati da dukiya ta sa wa kadhalika muhammad aidan لم يسمى به أحد من العالمين ولا غيرهم إلا إلى أن شاء قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم وميلاده أن نبيا وعلمه اسمه محمد وسمى قوم قليل من الحج أبناء وذلك رجاء أن يكون أحدهم هو والله أعلم حيث يجعل الهداية وهم وهم محمد بن حمد ابن جلاج ومحمد بن مسلمة الأنصاري ومحمد بن بلال نعم ومحمد بن سفيان بن جلاج ومحمد بن عمران الشعبي. نعم ومحمد بن قلائي الحمداني. لا تهدئ لهم ويقال أول من سمي محمدا
a lokacin da alƙalin da suke magana cewa ba mu zama amma daga baya da cike da yi shi kun haka da sai da su a cewa akwai wasu ma an samu tsarin su na'am ويق- ويقال أول من سمي محمدا محمد بن سفيان واليمن فويقول محمد بن يهودي من الأسير ثم أمر الله كل من تسمى به أن يدعي الرسول أو يدعي أحد له أو يظهر عليه سبب يشكك أحدا في أمره حتى تحققت السمتان ولم ينازع فيها أما قوله صلى الله عليه وسلم وعن الماهي الذي يمحو الله به الخطيئات وقصر الواحد ويكون معه البخل إما من مكة وبلاد العالم وما روي له من الأرض يريد أن يكون أو يكون المال عاما بمعنى الجمهور والكلمة كما قال الله تعالى ليظهره على الدين كله وقد ورد تفسير الحديث أنه الذي يجزي سيئات Malin da ba a rushe wanda aka shafe gaban wanda ya biya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama وقوله kamar da da yake وأنا ne ya الهاجم rafi wa shi ne a wata rana an kuma zara sallama wani sahabi da ya rasu da na yanzu a zarafi to ana bai tambaye shi mai iba ko sai ta yi arza shi ne bai da ya arza da ya yi arza a shekara sallah ba sai mun zara ta san yadda ya rubuta wannan sallah bayan an yi zarafin mutum sa gida wata suna da ya rasu da ya lafiya ba kana yin mutum da zarafi ne su ja a wajen da ƙarshen mutuwa ba kai sallah ta kan ko shi ne to ina wani ne kuma sai ka ga shi ne wato mun zo da shi sai ya aka mun ta ba an shafe su da duk wanda kuma ba Allah sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu wa ala al-hakim sallallahu alaihi wasallam da yake wa ala al-hakim ne al-hakim allazi yusharu an-nasu ala bari wannan za ka ga mutane a kwata ga gaina ai ala da ma'ana zamani wa ahadi na ai laita wa adi da biyu ma'ana babu wani annabi bayana daga duk kuma ba ba ko wani ba
kama kana irin yadda Allah ta'ala ya ce wa وخاتم fatima النبيين wa sumiya وأنتم akbar على العاجب لأنه أقر غيره من الأنبياء أنا العاجب الذي ليس بعدي نبي وقيل معناه نعم أي شر كما قال تعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقيل على بدني على تاريخ قال الله تعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم وقيل على بدني أي قدام وحولي أن يجتمعون إلى يوم القيامة وقيل بدني على سنتي وهم على قوله في خمسة أشهر قيل إنها متقدمة وعند أولي العلم من الأمم تعالى وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في عشرة أشهر وذكر منها قائلا وياتي وكام وجيها وقد قيل في وادي الشواذ لله أنه يا قائل يا هادي وفي ياسين يا شيخ وكاو السلمي عن الواجدي وجعفر بن الواجدي وذكر غيره في أشرة أسماء وذكر الخمسة التي لا يجوز أحوالها قال وعلى رسول الرحمة ورسول الرحمة ورسول المجاهد وعلى المكذبين الخير الجديد وعلى قيم والقيم الجامع الكامل هذا وجدته ولم أرضه
amma ba a wani kushi ne a wajen malamai na ba ma'ana tana tashi a lissafi sun gama da wasu tantance abin da yake sun gasa idan su da kuma wasu karanta da malamai su eh kuma haka mun ce وأرى أن ثوابه قسم kuma da yake amma ni ina da tan wato kasar wannan abu da aka rubuta ba a yi mu bane ba kusan ne بالثاني كما wanda ya rubuta ذكرنا a mace shi ba su bayan nan عن الحلقين وهو أشبه wanda za su منه shi ya mutunce ce da ya su shi ne وقد وقع أيضا ya kuwa ila في yau an ce ya الأنبياء annabawa قال داود عليه السلام الله وعد لنا محمدا مقيم السنة بعد الفترة وقد يكون القيم بمعنى ولو أن الطاش أن صلى الله عليه وسلم في في القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد وياسين وطارق والمدثر والمدثر والمجد يجتبي محمد محمد وأحمد وخاتم وحاتم وهاشم وماهر وفي الحديث أبي موسى الأشعري أنه كان صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء ويقول أنا محمد وأحمد والمقدم والهاشم ونبي التوبة ونبي المرحمة ونبي الرحمة وير المرحمة وكل سليم شاء الله ومعنى المقدم معنى الآدم وأما نبي الرحمة والتوبة والمرحمة والراحة وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة وما للعالمين أرسلناك إلا رحمة للعالمين وكما وصفه بأنه زكيا ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم وبالمؤمنين رؤوف رحيم وقد قال في صفته في صفة أمته إنها أمة مؤمنة وقد قال الله تعالى وتواتوا بالصبر وتواتوا بالمرحمة
وتواصوا بالمرحمة أن يرام بعضهم بعضا tashin su zai jin kai da shafi وبعثه صلى الله عليه وسلم ربه تعالى رحمة don Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko kirama ne لأمته ورحمة للعالمين ورحيما بهم ومترجما ومستغفرا لهم وجعل أمته أمة أمة ووصفها بالرحمة وأمرها صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال إن الله يحب من عباده الرحمة yana son wato masu jin kai a cikin bayansa وقال الظالمون Yarrahim masu jin kai يرامهم الرحمن masu jin kai yana jin kai gare su يرام من في الأرض mai jin kai ga wanda suke ban kasa يرامكم من في yana السماء yi ta kuma ba su jin kai gare ku وأما رواية نبي amma ya المرحمة yi ta da fiye da bara wacce وإشارة إلى ما يشتهي من القتال wanda ya yi zuwa wanda aka aiko a duk sallallahu alaihi wasallam a nan shi daga yaki daga sakanin وهي سيئة wa ce ga gaskiya ورواه زيفة ko da kuma da wani ya rawayo مثل حديث أبي قال موسى وفيه نبي الرحمة ونبي الدعاء ونبي الملائكة وروى الهرجي في حديثه صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاني ملك وقال لي أنت قسم أي مجتمع قال والقسم الجامع للخير وهذا اسم الله في آل بيته صلى الله عليه وسلم ومن جاء من ألقابه صلى الله عليه وسلم وسمعته على القرآن جنة وما ذكرناه كالنور والسراج وسراج المنير يا عبد الله سراج المنير وسراج المنير والمنذر Allah ya ambaci wannan Allah da munzir inna ma anta munzir wan ya kira nadir shi da nabiyyi wa qad waja'akum an-nabiyyir wal ya mubashir kira shi da mubashiru wa mubashiran wa nadira wal ya bashir kuma kira manzon Allah kamar zuwa kun bashir wa nadiyir wal ya kira shamil manzon Allah da shahid wa shahidu wa shahud wal ya shahid kira manzon Allah shahidu wa yakun yakun rasul alaihi shahida wal hajjal ya kira mubin manzon Allah da hakku subin da kuma hakku rasulun mubin وخاتم النبيين يا جماعة الله خاتم النبيين ولكن رسول الله خاتم النبيين والرؤوف يا الرحيم جماعة الله رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا والعليم جماعة العليم لا إنسان عليم وقدم يا الصديقين جماعة الله لقد ملكي الله لو كنت أنا مسكين من رحيم ورحمة يا للعالمين جماعة الله لكن كيف تركي وما أرسلنا إلا رحمة للعالمين ونعمة يا الله جماعة الله كريم الله فدلوك الله يكفرني والعروة الوثقى والسراج المستقيم والنجم الساكن نعم والكريم والنبي الأمي والداء الله في أوتاد كثيرة وسمات جميلة وجرى منها في كتب الله المتقدمة وكتب أنبيائه وأحاديث والسنين وإختلاف الأمة جملة وتسميته بالمصطفى والمجتبى وأبي القاسم والعجيب Allah ورسول رب العالمين Wani والشهيد والمتقي والمسلم والصالح والمهيمن والصالح والمسلم والهادي وسيد ولد آدم da kuma wato shi da shugaban yayan annabi Adamu وسيد المرسلين وإمام المرسلين da
وقائد البر المهاجرين وعلي بالله وكليل الرحمن وصاحب الهرب المولود والشفاعة والمقام المعمود وصاحب الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وصاحب التاج والمعراج واللواء والقدير وراكب الغراب والناقة والنجيب وصاحب الوجه والسلطان والخاتم والعلامة والبرهان وصاحب الهلال ون عليه ومن أسمائه في القرآن المتوكل والمقتال ومقيم الجنة والمقدس وروح القدس وروح الهدي وهو معنى البارئ في الإنجيل وقال تعالى البارئ لي da قوم ake yin da albarin gididu الذي يفرق بين الحق والباطل shi ne wanda ake bambancewa tsakanin gaskiya da abin da ba gaskiya ba ومن أسمائه في الكتب ya da cikin الكريمة manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabai wanda suka shuɗe ماز ماز ma'azin ma'azin ومعناه ma'azin طيب طيب tsarka وجم tsarka مدايا jimma ɗaya ko kuma himma ɗaya نعم Mm.
والكاتب kuma alhatimu Wal hatimu.
kuma hatim da jawa والحكاو كعب الآباد kyawun labarin ne ya gaito wannan وقال تعالى malam ya ce idan ka فالقاتل yanci alhasim da khalidin na mai dugo الذي ختم shi ne da الأنبياء annabawa da shi idan an والحاكم ce hatim mara dugo kuma أحسن الأنبياء شرفا kyawun ɗabi- wato annabawa gaba ɗaya a wajen halitta da kuma wajen ɗabi'a ويسمى بالسريان ana يجري ambata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da harkar duniyanci مشفع da mushabbahu
والمنهمنا hamilna wa ajma sunan hidayah eh zaman siyasa duniyanci نعم eh wato wasu na cewa shi ne hakin baladi eh da an su yi wanda da cikin malamai ya wace ne cewa komin abin ma ta al'ainani hatta su'ala da kabin da sirriyayi wai abu mamaki shi ne tambayar da ya kabari wai da haka su ya ne shi za a yi amma wannan ba ce ba dan malamu da suke faɗa har har da an rubuta irin da ke wuta a cikin wai zama su ɗaukar nan marar kuka ko ba ji ko masa ba da su wasu rubuta marar da hu marar da ari da hu wasu tambayar da malamu za su yi su kuma ba za su yi amma wannan zance nan abin warwarewa ne da cewa harshen malamu shi ne harshen lamarci saboda da kawai da cikin da yawa a cikin bukari lokacin da Allah ya huta annabi Adam wallahi Allah ya Allah ya annabi Adam je ka ka wuce wajen wayancan jama'a wanda su malaiku ne idan ka je daga musallama za ka sallama ka maka sallama yana da wuce assalamu alaikum da yake assalamu alaikum su mun ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh sai ka kara musu wa rahmatullahi wa barakatuh kuma ma duk da kuma ba a ai harshen larabci shine harshen malaiku sannan kuma ko mutum baya jin larabci a cikin kabarin da ya mutum baya to zai ji larabci yawwa domin hadisi ya zo musu na kuma Allah ya zai shi a tambayi da kashe ita ta ya sai mu bai yi wai idan mun shiga kabarin nan da wani harshe mala'iku za su tambaye mu suka da harshen da kake ji da shi za su tambaye ka ma'ana abin da kake ji ma'ana ba za a yi maka wani abu a ce ai ka gane kan zai bari ba domin wala ya yi zuwa kuka a haka sai ka gane me ake yi sannan ka ba da amsa ko ka bayar Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu ba da amsa Ya rabu, kuma Allah ma ka kore tambayar da cikin yau amin
واسمه أيضا في التوراة sunan sa ya yi a cikin attaura أريد ido
روي an ذلك rayu wannan nan da ya yi jina وما شايب القديم ma'anar tsarin da yau da aka faɗa أي ne ya الذي yi a nan da su da jini وقع ذلك wannan ya auku مقدما abin fassarawa a cikin jina قال معه yana قديم da kawai da wani kallon abin da da karfe da قاتل shi ne yaki da shi وأمته alƙarda da bayan متبعة abubuwa da shi za su yaki وقد يمر على أنه القديم العظيم الذي كان يمسكه صلى الله عليه وسلم aka ce shi ne wannan koriyo wanda yake ne lafazin kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake rike shi وهو الآن عند a الخلفاء yanzu yana hannun halifofi وأما amma الميراث wannan da koriyo da ake magana الذي wanda aka kwanta da shi فهي كل yana cikin duba ina بشر sa kwanta وقرانا والله يعلم أن أقل أزود الناس لآل اليمن وأما الجاد فالمراد به الإمام ولم تكن حينئذ إلا للعرب والأمانة في جانب العرب Larabawa وأوصافه
da
وألقابه lafin bayansa وسماته da kuma alamun nunansa في الكتب a cikin da ta كثيرة zai yi wato sai su masu yawa ne وفيما ذكرناه min hana da sauran akwai wato wadatuwa a cikin abin da muka amince ta min hana da cikin ta إن شاء idan Allah ta Allah ya الله zo وكانت كنيته المشهورة alkunya annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ke mashhuriya Abul Qasim.
cewa da shi abul qasim ne وروي عن arabi da أنس ana san maliku أنه لما ولد له إبراهيم cewa ya ana aka haifa masa ibrahim ibn azuru جاءه sai malaka جبريل jibril ya zo masa فقال له sai ya da shi السلام عليك يا أبا إبراهيم assalamu alayka ya aba ibrahim ma ibrahim mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne wanda wanda sallama ana haifarsa ya sanya masa suna ibrahim mu'azzam ba wani sai ya sati guda ba eh to wai wannan da yau kan fitar masu saukar nasi ba tare da sun dai gurin malamai sun ji me ake nufi ba da suka yi ba kawai su ana yi musu haihuwa a ranar kawai a ranar za a sallama saboda yin saboda ai hadisi ya zo manzara sun sallama ya sa wa ɗansa ibrahim mu'azzam suna a rana kamar kuma a ga hadisai da yawa kamar ina jin jiya da kuma jiya hadisi ba ya yi an yi suna a ko jiya ne ana ga ya faɗa cewa yau ne rana ta bakwai dama kuma an yi faɗa cikin hadisi cewa shi yaro aka haife shi ana samun suna a yi masa yanka rana ta bakwai mutum ba zai faɗa nan kuma sai a ga yayi wani aiki da ba to ai kamata ya tsaya ya rubuci ya al'amar ne idan mun bala yayin umarni sai kuma a ga yayi wata dauna ba to tsayawa yake su ma sai sun tantance ya lamarin yake umarni ne za a bi ko ba abin da yi za a dauka eh a ka'ida a idan mun bala yayin umarni to ana bin umarni saboda to yi wancan su zai mun Allah ne da yawa aka biya yayin umarni kuma an ga ya saba umarni kamar ana nan akan wancan umarnin da ya bayar wannan shi ne kariya sannan kuma shi maganar ma a ita maganar haihuwa a maganar suna a ƙa'ida yadda take a malamai sun faɗa saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da cewa sai abu kai to shi imamu bukhari a littafin sa abin da ya rubuta shi ne babu yayi na musamman yace babu sanya wa ɗa suna a ranar da aka haife shi ga wanda ba shi da ikon yin aƙiƙa. Saboda idan ba za ka yi aƙiƙa ba, har yanzu kun tunya. In ba za ka yi wa yaro yanka ba, ana haifar ma shi da ba ka san ba ta zai zara da yanka. To ana haihuwarsa ta ma suna a ranar. Ibn Hajar a cikin mutum bayan ya ce to wannan shi ne fikirin abin da ya samu zala ya yi Ibrahim Mu'azzam wannan suna a ranar. Domin a duk ruwayoyin Ibn Hajar ba a rawaito inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya kawo sauran ka sauran ya yi manzon Allah kuwa da sauran jikokin sa irin sai nasu sai manzon duka sai ranar bakwai ake mutu ya kawo duk sai ranar bakwai ake sa masu suna ake mutu ya kawo wannan shi ne ka'ida ba ma yau duka mutum ne arewa da su shi duki tsaye eh wanda wani kuskure ne babba eh nan akwai wani shi ranar ma da aka yayi wasu ya sa sai na biya musu mana kowa ana haihuwar ya sa sunan ne ya karabu a hannu a kusa wannan kamar wani wato duk lokacin da ce an bar haka iri to an shiga matsala eh an bar abin da aka samu a wajen magabata an shiga matsala ba a ranar fita eh ranar fita shi ka koma zuwa alaikum zai ka gani wa iyakum wa zuwa zafi ku koma kan tsofaffin abubuwan da magabata faramin abubuwan nan ku kyale Allah kan bace amin amin فصل wannan yake mutane ne mana في تجريب الله تعالى له a cikin ɗauka wanda Allah ta ala yi wa manzon Allah بما تمار به na daga abin da ya sanya wuta da na da wasu suke masu girma ووصفه به da من kuma da ya صفائه sanya shi da الأولى kuma da na sama da gaggawa قال القاضي أبو da Allah ya kuma الحسن da ya faɗa وفقه Allah ya الله kuma da ya تعالى yi shi ما أرى هذا الفصل yake mamakin wato haɗewar wannan fasali بفصول الباب الأول da fasalin nan na babin farko لقرائه في saboda zuwan wannan fasali na كتبها zirin nan na abin da ya tattaro وامتداده da بأدب kuma irin yadda ya بيتها.
haɗu da jas- da ruwan tafin nan nata لكن alƙalin sai dai لن يشري الله السجن Allah bai mai للجاهل dina ba a wancan lokacin yayin yadda mu ke nan tun ba ni da irin ba da wannan babu ba da tuna ba wani farkon nan a nan za a tashi kuma mun san ka samu ne da ruwan mutum mai shi ko shi da ba eh gaba a ba shi da yake na ma kamar da na faɗa a kan daki eh sun riga sun shirya abin su dan abu ba da kan wuri eh kawai za a tafi da ke ba su ba eh ba ga shi ne shi kana abin da kake da ba ana mai da ta shi ne kyakkyawar niyya Allah ya ba mu kyawun nuna a cikin al'amuran da ya ba mu takawa a kuma shugaban sallallahu alaihi wasallam eh wala anana al-zikra har sai mutum sai kun tafiya da suka gudu daga bayan alƙali ya zo da irin zan sukan da shi kun tafiya ne a kan ashma da alƙali ya cewar a gala hazan da ne wannan nan magargun ya yi shi mana alƙali ya ke to yau kaga Allah kun sanya wa kan alƙali ya albarka shi kuma na hasan to sai ya shigo a kai yawa yanzu da wannan shi ne ba ce ba wani zai malami amma wannan abin da aka soka sai wani to wanne ne al'umma suka amfani da shi al'umma sun ba amfani da shi wanda ta fiye da wancan mutum na sa shi ya yi kawo ibin kimiyya da sauransu Allah sa bari
wala anana yake al-zikra wani ne biya da ni dan buga da da wani yi wato wani hanyar sa ba wal tiqa wato shi wannan fasali illa inda al-khawf ba ke kai da shi da ni ba a cikin fasalin da yake gabanin sa wala aina Sai muka ga- fa hu ilayhi wanda ba sai maka ya kamata mu raba shi zuwa gare shi wannan shi ne sirrin abu da sa a cikin farko za mu yace min ka zani fasali gaba fasali goma sha biyar ka ce a fasali goma sha shida ne. saboda me gashi ya ce kana aina an zo duk mai ne sai maka ya kamata mu raba shi mana a ƙara fasalin fiye da wanda aka yi alƙawarin za a yi baya
wa najma bihi sannan da ba kallahu mu san da ruwa wanda yawa wasa a cikin sa wa alamu wannan kai sani أن الله cewa Allah ta'ala تعالى كثيرا ya ce ba shi da yawa a cikin من الأنبياء annabawa بكرامة والكرامون فرعها wanda ya عليه sanya ta alaihim gare su من daga أسمائه sunayensa كتسمية إسحاق وإسماعيل بحليم kamar وحليم irin yadda Allah ta'ala ya ambaci annabi Ishaqa da annabi wato Isma'ila da Halimu da Aliyu wato wannan lafzin wasu shi ne mushe wasu ba wani karo ba domin ita aya annabi Isma'ila ita ce ta zo da Halimu a wasu ma bi gulayin Halimin wannan ma ba da ma wasu aya har zuwa ta kuma aya annabi Ishaqa ita ce ta zo da alimun fa'awta samin musifatan qalu la takhaf wa bashiruhu bi gulamin alimin
وإبراهيم بحليم shi kuma annabi ibrahim shi ma an ambace shi da alimu inna ibrahim la wawun alimun ونوح shi ma annabi nuhu an kira shi da shakur burriyata ma wannan ma nuhin innahu kana abdan shakura وعيسى annabi isa da annabi yaya an kira su da barru wace wa barran bi walati wa lam yaj'alni wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya annabi isa kenan annabi yaya kuma ce wa barran bi walati wa lam yakun jabbaran asiya saboda duk an kira su da barru barru Mm.
وموسى بكلمة shi kuma annabi Musa an kira shi da Karimu wala qad fatanna qablahum qawm fir'auna wa ja'ahum rasulun karimun Mm.
وقوي kuma an kira shi da qawiyyun qala fi yawma ya abatistajiru inna khayra man istajarta alqawiyyu lamin Mm.
ويوسف بها annabi Yusuf ma an kira shi da fizun aliyyin qala ja'alni ala khaba'in zarbi inni hafizun alim
وأيوب shi kuma annabi ayyuba an kira shi da sabiru inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab shi kuma annabi isma'ila an kira shi da sadiqul wa'di wa kuma kitab isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya irin yadda alqur'ani mabuwayi ya furta da haka wato anan za mu ji da annabawan ko dai mutum ɗaya ya samu sifa ɗaya ko kuma ya samu sifa biyu duk sunan Allah ne duk wannan abin da aka suna ne sunan Allah ne saburu sunan Allah ne barru sunan Allah ne kaga sai Allah ya dinga bawa annabawa amma kowanne ko dai ya samu ɗaya ko ya samu biyu amma za mu ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma abin da aka tara masa
من مواد ذكرها na daga guraren ambaton su وبدل نبينا محمدا صلى الله عليه amma ubangiji ya bibita annabi mu sallallahu alaihi wasallama بأن الله من هذه كتابه العزيز ya sifanta shi ha daga cikin sabobin Allah a cikin littafin sa wanda yake mabuwayi وعلى ألسنتها da kuma har sannan na annabawansa da kididdiga ne yawa اجتمع لنا منها جملة wato wasu jumla ta tattaro min ha da gare ta da na gare mu بعد إجماع bayan mun aiwatar da tintintini وإنزال da kuma halartar da an
إذ tunani لم نجد domin ba mu sami a cikin annabawa wanda ya tara tsakanin sunaye guda biyu ba ولا من تفرد ko kuma wanda ya karkabi biya cikinta da بذلك wallafa fasalai guda biyu وعررنا منها imam alkali yake mun rairaye min ha daga cikinta في هذا a cikin wannan الفتح fasali منها وثلاثين اسما katarnin sunaye talatin da Allah ya ba manzon Allah eh imam suyuti ma a cikin littafin sada'i akan sunayen manzon Allah din ai shi ce ai sun kai wajen guda 70 wanda Allah ya bawo annabi a cikin alqur'ani
wala Allah ta'ala sai yi wa la'alla Allah cewa ubangiji wanda kwakin zarki kama alhama irin yadda ya kimsa zuwa abin da ya sanar min ha daga cikin ta ya kuma tabbatar da shi zai cika wannan ni'ima da bayyanar da abin da bai bayyana shi ba al'ana yanzu sannan kuma zai hude abin da ya rufe gare mu ya da cikin sunayen Allah ta'ala alhamidu ma'ana ta sa shine abin godewa domin dai ubangiji ya gode wa zafi na sa bayan sama sun goji sun godiya gare shi da ya kan zamantowa ma har ila yau zamanan nan na alhamidu mai godiya ga kai na sa da kuma ayyukan nan na adda'a tiyayya ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci wato Allah ya ambaci annabi Muhammadu ya ambace shi kuma da Ahmadu kaga Muhammadu anan da ma'anar abun godewa ne to haka nan sunan manzon Allah ya auku a cikin zaburan nasa annabi Dawuda shi kuma Ahmadu man hamida shine ma'anar nan na mafi girman wanda ya godewa Allah kuma mafi dawakar wanda aka godewa Hassan bin Sabit ya yi nuni zuwa manzon zuwa wannan wato a cikin waƙar da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Min ismihi li yudillahu fa zul arshi mamudun wa hadha Muhammadu. Yace Ubangiji ya tsago min ismihi daga sunansa li yudillahu dan ya girma manzon Allah. Sai ya tsago sunansa daga sunansa domin Allah shine Hamidun Majidun. A salati ma na ta innaka Hamidun Majidun. da sadaka sai Allah ya dauki wannan suna sai ba manzon Allah sai ce fazul arshi mahmudun ubangijin al'arshi abun godewa ne shine hamidun nan wa haza muhammad wannan kuma annabi muhammad ne wanda shine fiyayyen wanda aka godewa
ومن أسمائه تعالى yana da cikin sunayen Allah ta'ala ar-raufur rahim وهما بما shi ma ma'anarsa ɗaya ne mai tausasawa mai jin kai متقارب makusanta وسماه ubangiji ya ambace shi a cikin littafi na sa da wannan ka وقال بالمؤمن yace bil mu'minina raufur rahim ومن أسمائه تعالى ya cikin sunayen Allah ta'ala alhaqul mubin ومعنى الحق ma'ana alhaqu anan shine saman ne
والمتحقق da kuma wanda al'amarin sa ya zama matabbaci وكذلك المبين haka nan ma al-mubin din nan أي البين bayyinu amru wanda lamarin sa yake a bayyane إلهيته kuma cewa shi ubangiji ne ya bayyana wato cewa shi ubangiji ne ya bayyana وأبان بمعنى da bana da abana duk ma'anar su ɗaya ne ويكون بمعنى المبين مبين Mm. li ibadi amra dinahu أمر دينه wato ce zai zamanto mai bayyana wa bayansa lamarin addinin su da kuma wato makoma ta su وتم النبي صلى الله amma ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika da wannan ka a cikin littafin sa har sai man Allah ya ce حتى جاءهم الحق ورسول مبين hatta ja'ahu al-haq wa rasulun mubin وقال ubangiji ya faɗa
وقل إني أنا النذير wa المبين qul inni ana an-nadhir al-mubin وقال ubangiji ya faɗa وقد جاءكم الحق من qad ربكم ja'akum al-haq min rabbikum وقال ubangiji ya faɗa وقد كذبوا بالحق لما جاءهم
faqad kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum قيل aka ce annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine haku anan وقيل wasu malaman suka ce a alqur'ani ake nufi ومعناه هنا ma'anarsa a wannan guri shine kishiyar nan na barna والمتحقق shine kuma wanda aka tabbatar da bi rika gaskiya ta sa da kuma wato lamari na sa وهو بمعنى الأول wannan yana da ma'anar nan na farko ne والمبين mubini kuma البين amruhu shine wanda lamarin sa yake a bayyane wa risalatu da mamanci na sa أو المبين عن ko ko mai bayani ga ubangiji madaukakin sarki irin abin da ya aiko shi da shi كما قال irin تعالى yadda Allah ta'ala ya faɗa
لتبين للناس ما نزل إليهم litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ومن أسمائه ya تعالى daga cikin sunayen Allah ta'ala an-nuru ومعناه ma'ana ta sa ذو ma'abucin haske أي خالقه eh wato wato khaliqu mahalicin haske eh Allahu nuru samawati wal ardi Allahu khaliqu nuri samawati wal ardi mm ay au min wurin samawati ko fa a'a me me haska ka sammai da kasai da haka ke wa munawwir qulubal mu'minina me kuma haka ka zukatan nan na mu'minai da shirya wa tammahu kuma ya ambaci manzon Allah da haske ubangiji yace قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين قيل محمد aka ce annabi Muhammad ake nufi وقيل القرآن wasu ma zan cikin Qur'ani ake nufi وقال فيه to amma abin mamaki qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubinun ta nake akwai wawi a tsakiya نعم shi wawi in yazo ai nan abin gaba ba shine abin baya ba نعم na baya daban na gaba daban to anan Allah zai ce qad ja'akum min Allahi nurun haske ya zo muku daga Allah wa kitabun mubin da littafi na gobe ta ce a has qur'ani ya zo muku daga Allah kuma da qur'ani me bayani haka ne ba to da ake wannan nurun din annabi Muhammad ake rubi gaba wannan shine kai tsaye ba wata magana Mm.
وقال فيه ya faɗa haƙi rayuwa haƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa sirajan munira نعم Mm.
وفي ذلك an ambaci manzon Allah da haka saboda bayyanar lamari na sa وبيان da bayanin annabta ta sa وتنوير da haskaka zukatan nan na muminai da masana da irin abin da manzon Allah ya zo da shi ومن أسمائه تعالى ya da cikin sunayen Allah ta'ala a shahidu ومعناه ma'anar shahidu shine al'alimu masani وقيل wasu malaman suka ce a shahidu wato mai shaida alsa bayansa ranar alkiyama وسماه شهيدا ya ambace shi shahidu da kuma shahidu وقال ubangiji ya faɗa ya ce إنا أرسلناك شاهدا inna arsalnaka shahidan وقال ubangiji ya faɗa ila yau
ويكون الرسول عليكم شهيدا wa yakunu ar-rasul alaikum shahida وهو بمعنى shi الأول.
ma da shahidan da shahidan duk ma'anarsa daya ومن أسمائه تعالى yana daga cikin sunayen Allah ta'ala alkarimu ومعناه ma'ana ta sa wato khai alkhairi mai yawa وقيل المفضل aka ce a ne fifitawa ake nufi وقيل العفو wasu ka ce a ne abuwa وقيل العفو wasu ka ce a madaukaki وبراديس الموت amma ya ba cikin hadisi ya bar rawaitowa a sunayen Allah ta'ala al'akaramu وسماه تعالى ubangiji ya ambata ya kira ambata shi da kaliman mai girma da fadansa da yayi yace إنه لقول رسول كريم innahu laqawlu rasulin karim قيل محمد aka ce annabi Muhammad ake nufi وقيل wasu malaman suka ce a malaika jibril ake nufi قال صلى الله عليه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yace أنا أكرم ne ya fi girman yayin annabi Adamu ومعاني الحسبي manonin suna wato wannan suna ingadattu ne a hakin annabi sallallahu alaihi wasallama ومن أسمائه yana da cikin sunayen Allah ta'ala al'azim mai girma ومعناه ma'ana ta sa al-dalil mara al-dalil shani madaukakin shani الذي كل شيء دونه shine wanda kowane abu yake koma bayan sa وقالت النبي صلى الله عليه kuma ya faɗa a hakkin annabi sallallahu alaihi wasallama
وإنك لعلى خلق عظيم wa innaka la ala khuluqin azim وقع في أول سفر من التوراة ya zo a cikin sufulin farko na taura عن إسماعيل an rawaito daga isma'ilu وسيلد عظيم cewa da sannu shi annabi isma'il dan annabi ibrahim zai haifi mai girma أمة ga al'umma wanda suke masu girma وهو عظيم saboda haka shi mai girma ne وعلى خلق kuma yana kan ɗabi'u wanda suke masu girma ومن أسمائه تعالى yana da cikin sunayen Allah ta'ala aljabbaru ومعناه ma'ana aljabbaru shine mai gyara وقيل wasu malaman suka ce alƙayiru mai rinjaye وقيل wasu malaman suka ce al'aliyu madaukaki العزيز mai girman sha'ani وقيل wasu malaman suka ce almutakabbiru ake nufi وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجمال Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama a littafin nan na annabi Dawuda wato zabura ya ambaci da jabbaru
فقال faɗala sai ce تكلت أيها الجبار sai faka karate kan sakalinka ya kai mai gyara وإننا موسك hakika wato abokin sirrin nan naka وشرائعك da shar'o'inka abin ha- gwamawa ne بأيوة يمينك da kwarfinin nan na hannunka ومعناه في fi haƙƙin nabi ma'ana bisa haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallama imma li islahihi ko dai dan saboda gyaran da yake yi ga al'umma da shiryawa wata da kuma wato ilmantarwa aw li qarihi a'da'a ko ko a dan rinjayen sa ga abokan gaba ta sa aw li uluwi manzilati ko dan ɗaukar darajar nan ta sa a sa mutane da girman alƙadari na sa ونفعنه تعالى في القرآن جبرية التكبر ubangiji madaukakin sarki ya korewa manzon Allah girman kai a cikin alkur'ani التي لا تليق wannan da sam sam bata dace da shi ba
تعالى sai ubangiji ya ce وما أنت عليهم بجبار wa ma anta alaihim bidabbir ومن أسمائه تعالى yana da cikin sunayen Allah ta'ala al-khabiru ومعناه ma'ana ta sa me sun kaye لكل شيء da hakikanin abu العالم masani da hakika na sa وقيل wasu malaman suka ce ma'ana ma'ana ta sa me ba da labari وقال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa ya ce
الرحمن فاسأل به خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا قال القاضي بكر بن علاء alƙazi bakar nan alayi ya amba ya faɗa المأمور yace abin da ake wanda aka umarni ya tambaya غير النبي wani manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama والمسؤول shi kuma wanda za a tambaya wanda ya sani هو النبي shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال غيره amma wani malam alƙali bakar bin alayi ya faɗa yace وللسائل bar dai mai tambayar shine annabi sallallahu alaihi wasallama والمسؤول wanda kuma ake roƙa ke tambaya shine Allah ta'ala النبي sau خبير da haka annabi wato mai ba da labari ne da fuskoki guda biyu المدعو wanda suke ababen ambato قيل aka ce لأنه domin dai آل cewa shi masani ne على a غاية bisa gayan nan na ilimi ما أعلمه da abin da Allah ta'ala ya sanar da shi من مكنون daga boyayyen na iliminsa وعزيم da girman sanin ubangiji مخبرا mai ba da labari ne ga al'umma ta sa بما أذن له da abin da ya izini gare shi a cikin wato sanar wannan tasu biyu da shi
ومن أسمائه yana da تعالى sunayen Allah ta'ala alfattahu mai wato alfattahu ومعناه me ma'ana alfattahu الهاشم shine mai yin hukunci بين عباد tsakanin wato bayansa أو فاتح أبواب الرزق ko ku a mai bude kofofin arziki da والرحمة kofofin nan na rama والممتلك wanda kuma abin da ya zama ya ya ya rufu daga al'amarin su gare su أو يفتح قلوبهم ko ku a zai bude zukatan su da ganin su na zuci da sanin Allah hakika a sanin a sanin ubangiji ويكون أيضا yakan zamanto har ila yau بمعنى الناس da ma'anan nan na annasiru كقوله kamar faɗin Allah ta'ala إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح in tasabtu ba gaja kuma alfatahu أي ai ma'anarsa idan kun nemi taimakon Allah faqad ja'akum an-nasaru taimakon Allah ya zo muku وقيل معناه wasu malaman suka ce ma'ana ta sa مبتدئ الفتح me bude me- me me fara budewa والنسل da kuma nasara وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح ubangiji madawakin sarki ya ammaci annabi sallallahu alaihi wasallam da al-fatihu في حديث a cikin الإسراء hadisin nan na Isra'i wanda yake mai tsayi من رواية daga ruwayan nan ta rabiu dan anas mu عن أبي da ya الأعلى rawaito daga abul aliyati da wani nasa عن أبي هريرة رضي shi kuma daga الله sayyidina Abu Hurairah Allah ya kare yadda gare shi وفيه من قول الله تعالى a cikin sa akwai fadin Allah ta'ala وجعلتك فاتحا na sanya ka mai budewa خاتما kuma mai rufewa وفيه من قول النبي a cikin sa akwai fadin Annabi sallallahu alaihi wasallama في ثنائه a cikin yaban da ya amsa ubangijin sa وتعديد مراتب da kirga martabobin sa ورفع لي جدا yace ubangiji ya dauka ambato na gare ni وجعلني ya sanya ni mai budewa ya sanya ni kuma mai rufewa ويكون الفاتح هنا to sai ya zama to alfatiwa a wannan guri da ma'anar nan alhakimu أو الفاتح ko kuwa mai buɗewa ga ƙofofin nan na rama ne على أمتي hausa al'umma ta sa والفاتح لبصائر mai buɗewa ne ga maganansu معرفة wato حقيقة wato sanin ubangiji وفي da yin imani da Allah aw an-nasir lil haqq ko ku a annasir lahaki wato mai taimako lahaki ga gaskiya lil mubtadi ko ku a mai farawa da sai yau wannan na al'umma aw lil mubtadi ko kuma mai farawa wanda yake magabaci a cikin annabawa wal khatim lahu kuma cika maki lawan gare su kama qala sallallahu alaihi wa sallam irin dai yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuntu awwal al-anbiya na kasance ni ne farkon annabawa a halitta akhiruhum fil ba'd kuma ni ne karshen sa aikowa bi asma'ihi ta'ala ya daga cikin sunayen Allah ta'ala a cikin a cikin hadisi shine ashakuru wa ma'ana wal ma'ana ashakuru shine mai amalil sakamako amsa aiki wanda yake dan kadan wasu malaman suka ce a almusulmi ne yabo amsa masu biyayya ubangiji madaukin sarki ya sumanta wato annabin sa annabi nuhu alaihi salamu fa qala sai ya ce innahu kana abdan shakura hakika annabi sallallahu alaihi wasallama ya sumanta kansa da haka sai ya ce bana zama bawa ne yawan godiya ga Allah ba ma'ana mai furtawa da nemomin ubangiji na masani da gwargwajewa wannan nan ka mai yabo alayhi gare shi mai wahala kaina a cikin wato neman ƙari na daga wannan nan ka saboda faɗin Allah ta'ala da ya ce la in shakartum la azidannakum yana da cikin sunayen Allah ta'ala al-alimu da kuma allamu da kuma alimul ghaib wa shahadati ووصفنا فيه صلى الله عليه وسلم بالعلم ya kubanta annabin sallallahu alaihi wasallam da sani وقصه ya ke banci manzon Allah na wasu daraja minu da gare shi ubangiji malawakin sarki ya faɗa علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما قال ya faɗa yake ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ومن أسمائه تعالى الأول wato ita wannan aya ta farko kafin wani ta ƙarshe wa Allah maka ma ta kunta alamu wa kana fadlullahi alayka azima tana da cikin ayoyi masu girma wanda suke nuna ilimin manzon Allah wanda ya fi kowane irin a, al'amari da za a haɗa shi da shi domin shi dan adam abin da ya sani kaɗan ne wa ma utitun min al-ilmi illa qalila amma abin da bai sani ba shi ya fi yawa akan abin da ya sani to amma a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce da shi wa Allah maka malam takun ta'lamu wannan abin da baka sani din nan ba mai yawa to yanzu Allah ya sanar da kai shi eh saboda haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi gaibi eh zancan a ce ana tumar annabi ya san gaibi bai san gaibi wannan hira ce eh domin duk wayannan abubuwan da manzo Allah yake bada labari za a yi kaza an yi kaza kuma aka dora hukunci a kai aka yi imani to wanda ba sake a girgidi da imanin mutane ba ina magana a cewa annabi bai san gaibi ba yanzu duk abin da muke karantawa duk abin da muke yi cewar ranar kiyama za a yi kaza in an shekara za a yi kaza ba wanda ya taɓa zuwa ya gani amma saboda mun san manzon Allah masanin gaibu ne muka yi imani muka yi shiga sai kuma tun wani zai ta muka ayar nan bai san gaibu ba to yana wani wani wani karatu ake so a koya maka a ciki tunda dai shine alƙiblan mu duk abin da ya faɗa mu kawai mun ji mun ji ba wata magana wayan to dai uta ta sai ka ba don ta a cewa annabi bai san gaibu ba Allah ya sanar da manzon Allah gaibu Allah ya samu dace mm amin ومن أسمائه تعالى yana daga cikin sunayen Allah ta'ala al-awwalu wal akhiru ومعناه ma'ana ta su السابق shine للأشياء wato asabiqu lashiyai mai wargaya ai abubuwa sun gabanin samuwar su والباقي sannan wanzaje kuma bayan karewa komai وتحقيقه to yadda ake fassara al-awwal wal akhiru أنه ليس له أول cewa Allah ba shi da farko ولا آخر sannan ba shi da karshe وقال صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa كنت أول الأنبياء na kasance ni ne farkon annabawa a halitta وآخرهم ni ne kuma karshen su a cikin aike وفسر بهذا قوله تعالى an fassara faɗin Allah ta'ala bi hawa da wannan وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم Hmm.
ومنك ومن نوح وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وقدم محمدا صلى الله عليه وسلم sai Allah ta'ala ya gabatar da annabi Muhammad a cikin su tare da cewa shi annabi shi ya zo a ƙarshe a cikin annabawa amma sai Allah ya gabatar da shi wa idza khadna min annabiyina mithaqa wa tace wa minka sannan wa min nuhin kuma a can ƙarshe ma tace wa akhadna minhum mithaqan galiza tunda an faɗe su an ware manzo Allah daban an ce wa minka sannan aka ce wa min nuhin sai kuma aka ce wa akhadna minhum mithaqan galiza mun rubi alƙawari mai kauri mai kaushi da gurin su wannan kuma da ba manzon Allah cikin su dan da haka ne ta wa akhadna minkum mithaqan galiza ta wasa da ta wa akhadna minhum mithaqan galiza
wa qad ashara ila nawin minhu hakika sai na wannan hadabi Allah ya kare ta gare shi ya nuni zuwa katarnin wannan wa minhu qawlu yana daga cikin sa fadan Allah ta'ala nahnu al-akhiruna fadan manzon Allah da yake mu ne na karshe a shiga a wato a duniya aikowa kuma as-sabiquna mu ne na farko a shiga aljanna wa qawlu da fadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ana awwalu man tashaqqu lahu ni ne farkon wanda kafa take su gare shi wa awwalu ni ne kuma farkon wanda zai shiga aljanna wa awwalu ni ne shahid farkon mai ceto wa awwalu ni ne mushahid farkon abin ya tare cetonsa wa huwa khatamun shi nabiyyin ne cikakken annabawa وآخر kuma ƙarshen manzanni
صلى الله عليه sallallahu alaihi wasallama ومن أسمائه تعالى yana da sunayen Allah ta'ala alƙawiyu وزلق da kuma zulquwatul matin ومعنى ma'anar ƙawiyu a cikin wannan aya shine mai iko وقد وصفه الله تعالى بذلك Allah ya sifanta manzon Allah da haka قال ubangiji ya faɗa ya ce ذي قوة عند ذي العرش مكين zi quwwatin inda zil arshi makiyin قيل aka ce annabi Muhammad ake nufi wasu malaman suka ce malaika Jibril ne ومن أسمائه تعالى yana daga sunayen Allah ta'ala as-sadiqu mai gaskiya في الحديث a cikin hadisi wanda yake abin rawaitowa ورد في الحديث ya zo a cikin hadisi har ila yau اسمه صلى الله عليه sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da sadiqu masduqi wato mai gaskiya abin gaskatawa ومن أسمائه yana daga cikin sunayen Allah ta'ala al-waliyu والمولى da kuma maula ومعناه ma'ana ta su shine annasuru mai taimako mai taimako وقد قال الله gashi ko Allah ta'ala ya faɗa ya ce
إنما وليكم الله ورسوله inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu وقال صلى الله annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أنا ولي كل ni ne مؤمن matabbacin dukkan mumini وقال الله Allah ta'ala ya faɗa النبي أولي بالمؤمنين annabi aule bil mu'minina وقال صلى الله manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa من كنت مولاه wanda na zamanto ubangidansa sai da alima ubangidansa ne ومن أسمائه yana da cikin sunayen Allah ta'ala alafu ومعناه ma'ana ta ta'assafu wato shine mai rangwame وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن hakika ubangiji malaukakin sarki ya subanta annabinsa a cikin alkur'ani والتوراة ya subanta shi a cikin attaura وأمره بالعفو ya kuma yi masa umarni da abuwa قال Allah ta'ala ya ce خذ العفو kudul abuwa وقال ubangiji malaukakin sarki ya wada فاعف عنهم واصفح fa'afu an wasfa وقال له mala'ika jibril ya faɗa ga annabi وقد تعالى ya kuma tambaye shi abu saman nan nasa kudul abuwa قال sai ya ce أنت أبو عمن ظلم shine kai abuwa ba wanda ya zalunce ka وقال في التوراة ya faɗa a cikin attaura da kuma injila حديث a cikin hadisi wanda yake mashuhuri a sifar na ta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ba mai mummunan hali ba ne ba mai kaurar fushi ba ne sai da shi anan da lamarin yana yin abuwa yana yin rangwame ومن أسمائه تعالى yana da cikin sunayen Allah ta'ala alhaji mai shiryawa وهو بمعنى tawfiqin lahi liman arada min ibadihi yana da ma'anar wato gamdakatar da Allah yake yi wa wanda ya so a cikin bayansa Allah kai mana Mm.
وبمعنى الجلال da kuma ma'anar nan na shiryawa da ma'anar nan na kira zuwa ga Allah قال الله Allah ta'ala ya faɗa والله يدعو إلى إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأصل الجميع to asalin gaba ɗayan nan من daga karkata ne وقيل من wasu suka ce a daga gab- gabatuwa ne وقيل في تفسير آية an faɗa a cikin fasarar ɗaye إنه يا آية ma'ana ta ya ɗaye ya basarka يا ya آية bin shiryawa عن النبي صلى الله yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama وقال تعالى له ubangiji ya faɗa ga annabi وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم wa innaka latahdi ila siratin mustaqim وقال فيه wa qala ya faɗa fi cikin sa
وداعيا إلى الله بإذنه wa da'iya min Allah bi iznihi والله تعالى ubangiji madaukakin sarki ke bantacce ne da ma'anar nan na farko قال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa إنك لتهدي من أبوت مم.
ولا إنك لا تهدي من أبوت مم.
ولكن الله يهدي من يشاء innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha وبمعنى الدلالة da ma'anar nan na shiryawa يطلق على غيره ake wawaita shi a wani Allah ta'ala نعم to anan kaga gashi ayoyi guda biyu Allah ce wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shiryawa ya rasulullahi nan kuma ka ce innaka la tahdi man ahbabta baka shiryar da wanda ka so to anan wannan kaga da hadisai ne guda biyu da tana an samu wasu yan bankaura suna cewa hadisan nan ɗaya ba gaskiya bane ɗaya gaskiya ne to kuma sai zama a cikin alqur'ani ne kuma dama irin wannan akwai su da yawa a cikin alqur'ani irin su a qul kullum min indillah فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك amma can ga janji kuma kul kullum min indillahi kuma duka shi alqur'ani ne saboda birin wayannan abun sai fa an koma wajen malamai walau raddu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbi'una minhum wajen malamai ne ake komawa sai su bayanin yadda al'amura take amma kawai mutum ya zo ya nada kansa ya dinga wato yin abubuwa kala kala ya kulla nan ya warware nan to wannan an shiga cikin wani yanayi Allah kai mana magani to haka a wannan shari'a kala biyu ce akwai shari'a ta fadakarwa to wannan shine aikin manzon Allah shine wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kana shiryawa zuwa ga tafarki madaidaici amma asalin shari'a at-tawfiq da aka tsara farko fasara farko wannan Allah ne yake yi sai Allah ya yi mutum shiryayye in ya so ya yi kuma wani wanda ba shiryayye ba amma duka daga aikin Allah ne eh kamar yadda wato Allah yake wato ya haji man yasha'u wa yudhillu man yasha'u haka Allah yake so like wannan na karshen innaka la tahdi man ahbabta to asalin wannan shirya ake magana amma can shi koyarwa ake magana mm na
وبمعنى نعم ومن أسمائه.
ومن أسمائه تعالى yaran cikin sunayen Allah ta'ala al-mu'minu المهيمن wa al-muhaiminu قيل wasu malaman suka ce ma'anar su ɗaya ne ba shi daya ومعنى المؤمن ma'anar mu'minu a nan في حقه تعالى a hakin Allah ta'ala والمصدق shi ne mai gaskata alkawarinsa da ya ga bayansa والمصدق قوله mai gaskata faɗin nan nasa alhaki na gaskiya والمصدق لعباده المؤمنين mai gaskatawa ga bayansa muminai da ورسله kuma manzanninsa وقيل الموحد نفسه kila aka ce a mai kaɗai ta zaci nasa وقيل المؤمن wasu ka ce almominu mai amintar da عباده bayansa a nan duniya من ظلمه na daga cin shinge gare shi والمؤمن mai amintar da bayansa muminai a ranar lahira ba za a yi musu azaba ba وقيل المهيمن wasu ka ce abin da ake nufi da muhaiminu بمعنى da ma'anan nan na al'amini ne المصغر wato tafsirinsa aka yi minu da gare shi وقلبت to الهمزة sai sai aka yi takalibin hamza ta koma ha- ha'i Eh, wato muminu ne yanzu a yi muminu a yi masa tasgiri sai a ce mu'aiminu to sai aka ɗauke alhamza ta koma ha babba ya ka ce muhaiminu Hmm.
وقد قيل إن hakika an faɗa cewa waɗannan nasu da suke a cikin addu'a suna cewa amin إنه اسم من أسماء aka ce shi ma suna ne daga sunayen Allah ta'ala ومعناه ma'ana ta sa معنى المؤمن ma'anar nan ne na almumin mumin wato mai- mai mai amsawa Hmm.
وقيل المهيمن wasu malaman suka ce dan malamai suna cewa wannan suna ismullahi azam ne shi kansa amin din akwai malaman suka yi magana akan cewa shi ma ismullahi azam ne Hmm.
bi ma'ana shahidi da ma'anan nan na shahidi wato da kuma mai kiyayewa annabi sallallahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ne kuma mai kiyaye aikin bayi ne kuma mumini ne وقد سماه الله تعالى أمينا ubangiji ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan aminu وقال Allah ya faɗa ya ce
مطاع ثم أمين muda'in samma amin وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ana sanin sa da aminu وشهر به ya ma shahara da- da wannan suna tun gabanin annabta da bayan annabta وسماه العباس Abbasu ma ya ambaci manzon Allah da wannan suna a cikin waka ta sa yace masa muhaiminu a cikin fadin nan nasa da yace مات tawabaituka almuhaiminu min jiba aliya ta tahannuduku
مات وابيتك المهيمن yace sannan a almuhaiminu ubangiji mai shi da aikin aikin bayi itawa sai ta taro bai taka gidanka min yin dafa daga ita laila a matar Ilyasu aliya a madaukakiya ta ta hannuduku wanda taban ta ka take karkashin ta قيل to anan المراد wajen in an ce almuhaimin sunan Allah ne a kaga babu shahidi kiran a cikin magana to shine alƙali zai gaya mana yadda abin yake yadda wasu malamai suka fassara sai sai kila an ce almuradu abin da ake nufi ya ayyuhal muhaimin wato Allah sai tattaro gidanka ya ayyuhal muhaimin ya manzon Allah kaga nan an kira manzon Allah da almuhaimin
قاله الأتبي Imam al-Qutaybi ne ya faɗi wannan shine Abdullahi dan Muslim dan Qutayba ad-Dinawi. Ɗaya daga cikin manyan malam- malamai na mazhabar Malikiyya na farko. Ɗalibin Imam Malik ne. Ya haddace Al-Qur'ani, ya haddace hadisan manzon Allah da yawa, ya haddace mu dawwana. Eh, a allo ya dinga rubuta sai haddace da baki daya. Mas'ala ko dubu arba'in ce a cikin ta. Eh. Kuma malamin Bukhari ne, malamin Muslim ne, malamin duka kutubu sittani baki dayansu. Mm.
والإمام أبو القاسم القشيري da kuma al-imam Abu al-Qasim al-Kushairi وقال الله تعالى Allah ta'ala ya faɗa يؤمن بالله ويؤمن للمؤمن yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina ai ma'ana yana gaskatawa da Allah وقال صلى الله annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa أنا أمانة لأفهاد hakika ni amana ne ga sahabbaina هذا kaga wannan da ma'anar nan na mu'min ne ومن أسمائه تعالى ya da cikin sunayen Allah ta'ala al-Quddusu ومعنى ma'ana ta sa wanda yake tsatsarka game da tauye-tauye المطهر عن سمة tsatsarka game da gabar alamomin nan na faruwa وسمي بيت المقدس an ambaci baitul maqdisi لأنه يطهر فيه من الذنوب saboda ana tsarakuwa cikin sa daga barin zunubai ومنه الوادي daga wannan ne ma ake cewa alwadul muqaddasi kwari wanda yake tsarka وروح da kuma القدس ruhul qudus tsarkin numfashi tsarkin numfashi ووقع في كتب الأنبياء ya auku a cikin zuban nan na annabawa في أسماء a cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almuqaddas tsarka أي المطهر ai ma'ana wa tsarka ga barin zunubai كما قال الله تعالى irin yadda Allah ta'ala ya faɗa
ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara أو الذي يتطهر به من الذنوب ko ko wannan da za a tsaya kuka gabarinsa wato bihi saboda shi mina zunubi daga zunubai ويتنزه باستوائه za kuma a tsaraka bittiba'i da biyayyan nan ta tsana a gabarinta كما قال تعالى irin yadda Allah ta'ala ya fada wa yuzakkihim ubangiji ya fada ويخرجهم من الظلمات إلى النور wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur أو يكون مقدسا ko kuma ya zamanto tsarka وعلى مطهرا jama'an nan na wato mudaharin abin tsarkakewa daga wato halaye wanda suke ababen zargi والأوصاف الجميع da sufofi wanda suke makaskanta ومن أسمائه تعالى yana daga sunayen Allah ta'ala al-azizu ومعناه ma'ana ta sa wato wanda yake almumtare mai hannuwa algalin mai rinjaye أو الذي لا نزيل ko ko wannan da babu tanka gare shi أو المعز لغيره ko ko mai buwayen cewa ligairihi ga waninsa وقال الله تعالى Allah ta'ala ya wada ولله العزة ولرسوله walillahi al-izzatu wa lirasulihi أي الامتناع ma'ana hannuwa ta tabbata ga Allah da manzansa وجلال da kuma da wakannan na alkadari وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة hakika ubangiji ya zamanta wato zafirinsa da bishara da kuma gargadi faƙala Allah ya ce yi bashiru rabbun bi rahmatin minhu wa ridwan ubangiji ya faɗa
وبكلمة منه Mm.
وسماه الله إن الله أجيك إن الله يبشرك بها هي مصدقا بكلمة من الله وسماه الله تعالى مبشرا وبين يا أمة من زم الله ne bishara ونذيرا da kuma mai gargadi da kuma mai bishara أي مبشرا ma'ana mai bishara ga ahalin biyayya ta sa ونذيرا لآل ما ne kuma gargadi ga mabota sabo من أسمائه تعالى ya daga cikin sunayen Allah ta'ala فيما ذكره بعض المفسرين a cikin abin da malaman tafsiri suka ambace shi suka ce ɗaye da kuma yafi وقد ذكر بعضهم أيضا kuma shafin malamai sun ambata har ila yau أنه عن cewa da ɗahe ɗin da yasin ɗin duka suna sunayen manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama Allah ya ɗaukaka annabi Allah ya karrama shi Hmm. wato nan imam alƙali na magana ne akan shi wannan suna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk wannan sunaye da ake faɗa ba wani suna mafi girma a cikin sunayen annabi irin Muhammadu shi yasa wannan sai Allah ya tace shi sai aka sa huruful harfi harufa ne na makogaro baki ɗayan su mimun ha'un mimun dalun kuma wannan shine ke bambanta tsakanin a wato sauran sunayen manzon Allah eh duk sunayen manzon Allah yana da sunaye ga sunan da yawa Eh, me me me me dala'il hayati ya kawo 200 da daya ibn arabi al-maliki ita ai suna dubu Allah yake da shi eh Allah suna dubu ne da shi manzon Allah ma suna dubu ne da shi eh to amma a duk sunayen nan wanda yake mafi girma shine Muhammadu domin da shi ne mutum ke shiga musulunci eh ba ma yadda ka bazan suna ba a cikin sunayen manzon Allah a cikin kalmar shahada sai shi ba za ka ce la ilaha illallah ahmadu rasulullahi ba domin wannan akwai rikici yau amma an kace Muhammadu rasulullahi kowa ya san wanda ake magana shi yasa Allah ya tace wannan suna ya zamanto yanzu na zai canja maka sifa komai sai wannan suna ake bukata a cikin wajen girmamawa idan za ka yi huduba shi za ka faɗa idan ka zo wato a cikin sallah shi dai za a faɗa annabi muhammadu kiran sallah shi ne ikama shi ne a huduba ma shi za ka faɗa sannan kuma asidratul muntaha sunan manzon Allah ne muhammadu a rubuce a wato hurul ini matan hurul ini da sunan annabi muhammadu aka yi musu a a a aka yi musu ado sannan fuskokin mala'iku na sama duka su ma da sunan annabi Muhammad aka yi musu ado sannan kuma musulunci na mutum idan mutum kafiri ne baya inganta musulunci da siyasa sunan annabi Muhammad sannan a a kalmar shahada dole sai da shi shi yasa malamai suka ce ba bai halatta a ɗauke shi sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shiga da shi ban daki ba idan akwai kana da zobe zoben na akwai sunan annabi Muhammad a cikin sa to baka shiga da shi cikin ban daki ba haka nan ko waya ce kake da ita farkon ta sigirin ɗinta a cikin ta akwai sunan annabi Muhammad to baka shiga da ita cikin ban daki ba sannan ya tattaro abubuwa da yawa sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sa bambanci yake da yawa tsakaninsa da sauran annabawa duk annabi za mu ga kowane suna a cikin sunayensa akwai harafin illa amma banda annabi Muhammadu in ka dauko duk annabawan nan wa tilka wata suna afina Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatu man nasha da baka kimin alif to shi annabi Ibrahim ga alifi nan a farko harfin illa zai guda uku ne alifi da maudaya to ga alifi a farko ga kuma ya a tsakiya sannan ga wani alifin a tsakiya har ila yau kaga harfin illa guda uku ne a cikin sunansa wa hamna lahu ishaqa kaga ishaqa shi ma gashi a farko gashi a tsakiya wa yaquba ga ya a farko ga wa a tsakiya kullum hadaina wa nuhan ga wawunan a tsakiya hadaina min qawl wa min zuriyati dauda har shi ma ga wawunan ga alibi wa sulaimana ga ya ga alibi wa min zuriyati dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika nazil muslim wa zakariya wa yahya wa isa wa idris kowane annabi akwai sunan akwai harafin illa a cikin sunansa dan a tabbatar maka da cikakke a cikin su shine annabi muhammadu shi sa a cikin sunan manzo Allah babu harafin illa baki daya bar ma harfa ne wanda ke da cikin zuciya eh sauraka da shine ake imani Allah ya ba mu albarkacin manzon Allah hmm amin
فصل fadali ke da ka rabe mana قال القاضي أبو الفضل alqabi abul fadali ya fada Allah ya gamdatar gare shi wa ha ana azkuru nukata yace to ga fara kika ji yanzu an ambato ta lokuta gudai wata fa'ida hadal fasla zan yi jeza ga wannan fasali da ita aqsimu bi hadal sannan kuma zan cika wannan ismi da ita sannan zan kusan da duk wani rikici biya da ita a cikin abin da ya gabata a dukkan mai raunin fahimta mai fahimta wacce take mai rauni wadda za ta kebantar da shi daga fadawa farfarmar ramin nan na kamanci shi da ubangiji Mm. sannan za ta za ta kusa da shi a sakamantaccen yannan na dan rai ba zai yi ba domin ka za faɗi sifar Allah kan sai kamar sifar ah, wani wani abin halitta to ai da ma an faɗi ka'idarta kullu ma ja'a bi nafsin yuhimu aw wilhu aw qul fihi rabbi alam da abin da yazo da nafsi wanda zai wahimtar da kamancece ne Allah da bayi to hanya bi ake masa imma dai tawili ko kuma ai tafwidi shi tafwidi ne ce Allahu alam irin yadda mun mun fasara alif lam mim alif lam mim sad kaf ya ayn sad hay min ayn sin kaf ta ce Allahu alam bi muradi bi zalika to shi ma da an faɗi irin wannan yadul lahi fawqa aydihim ta ce Allahu alam bi muradi bi zalika ar-rahmanu ala arshi sawa Allahu alam bi muradi bi zalika eh alama faratu bi jambillahi Allahu alam bi muradi bi zalika wa ma ramaita idza ramaita walakin Allah rama Allahu alam bi muradi bi zalika to wannan shine abin da malamai suke faɗa cewar ayi ta ayi tawili ko kuma ayi tafwidi shi ke nan abin lafiya amma an ba haka ba ka bar hanyoyin nan biyu to ka shiga cikin tashin hankali Allah ka samu dace
وهو أن يعتقد أن الله تعالى جل سموه shine mutum ya kudura cewa Allah ta'ala wanda sunansa ya dauka a cikin girmansa da kuma wato girma nasa da sarauta ta sa وحسنى da kyawawan sunayensa وعلي da صفاته madaukakin subobinsa لا يشبه شيئا da yi kama da wani abu ba daga cikin ababen halitta ta sa ولا يشبه به ba kuma za a kamanta shi da shi ba وأنما جاء Sannan duk abin da ya zo- أطلقه to shi الشرع kenan ma ga maganar nan ita duk abin da ya zo daga abin da tana ta wawaita على الخالق amsa ubangiji da kuma abin da wato abin halitta ولا تشاء imam alkali yake babu kamanceceniya tsakanin su a cikin ma'ana ta hakika إذ صفة القديم domin ne sabobin nan na da kadim wanda yake mara farko إلى بصفة ta المحدث saba da sunan nan ta abin halitta كما أن ذاته to kamar yadda dai zatin Allah ta'ala لا تشبه الزواج bata yi kama da sauran zatuttuka ba ذلك صفة to haka nan sabobin Allah لا تشبه su ma ba su yi kama da sabobin nan na ababen halitta ba إذ صفاته domin da tsohon abin halitta لا تنفك عن الأعراض ba ta wucewa a musa bujire-bujire da kuma wasu bukatu وهو تعالى shi ko Allah ta'ala tsarka ne gabarin haka ولم يزل بصفاته bar dai ubangiji bai gushe ba da sufofinsa da sunayensa وكفى في هذا قوله ya ishe mu dai a cikin wannan fadin Allah ta'ala da yace
ليس كمثله شيء laisa kamithlihi shay'un ولله در من قال من العلماء babbugar wanda ya bayar daga cikin malamai a baya wa Allah sani والعارفين masana Allah والمحققين muhaqiqai التوحيد yace to shi tauhidi إثبات ذات shi ne tabbatar da zati غير مشبهة wadda ba ta yi kama da sauran zatuttuka ba ولا معطلة ba kuma abin wofantarwa ba gabarin sifofi وذا وزاد هذه النكتة الواسعين imamu al-wasiqiyu Allah ya dinka gare shi ya kara wannan nukuta bayanan bayani وهي مقصود wadda shi wannan bayanin da ya kara shine manufan mu وقال ليس سي سي.
ذاته ذات yace babu wani zati irin zatin Allah ولا كاسمه اسم babu wani suna irin sunan Allah ولا كفعله فعل babu wani aiki irin aikin Allah ولا كصفاته صفات babu wani zuba irin zubar Allah إلا من جهته muwafaqatil lafzil lafza sai ta kawai ta ce ta bangaren dacewar lafazi da lafazi eh kamar ai magana irin ji a duniya da irin ji a aljanna kamar ai magana tufa a duniya da tufa a aljanna bambancin ba irin ji bane ba ba gani domin annabi ya faɗa cikin hadisi a cikin aljanna akwai mala ainur ra'at wala udunun sami'at wala hatara ala qalbi basharin wato a cikin aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba kuma wato bai taɓa tsarsuwa a cikin zuci ba to amma duk inda ake bamu labari a cikin alkur'ani a bada sofin da kuma hadisai sai mu ga abin kamar yayi kamata irin na duniya to kawai jihatu muwafaqatil lafzi lafzi ne lafazi ne ya da lafazi ai a cikin aljanna hatta abin da ka ci yau in an jima ka sanya kawo maka irinsa to dan dan zuwa yau bane ba eh wannan yanzu kwarin wajen mukhalladuna da za su dinga kewayo suna kawowa sai ce wannan ai an kama shi da a ce a ina ai ba irin mutane zuwa ne ba an nan sa daban ne eh Allah ya kai mu Amin.
a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajallace zatul qadim zati wanda yake mara farko ya ya daukaka an takuna laha zaman to tana da sifa wadda take fararriya irin yadda ya koru. cewa wato zati wanda yake fararre zaman to yana da wata sifa mara farko wannan ba zai yi ba imam alƙali ya ce kaga wannan dukkanin sa shine matafiyan nan na ahlul haji ma abota gaskiya na ma abota sunna da kuma jama'a Allah ya kare ya gare su وقد فسر الإمام أبو القاسم القشيري al-imam abul qasim al-kushairi Allah ya tin kai gare shi ya fassara qawluhu wa hadha wannan fadan nasa dan ya kare masa bayani قال sai ce هذه الحكاية ita dai wannan hikaya تشتمل على جوامع مسائل التوحيد ta tattaro amsa mata tsarin masalolin tauhidi وكيف تشبه ذاته ذات المهدى yaya zatin ubangiji za ta yi kamanceceniya da zatin farar ruhu وهي بوجودها bayan ko zatin Allah mawdaciya ce ta samu wata وكيف يشبهه فعله مم.
إلى الخلق yaya aikin Allah zai kama da aikin halitta وهو لغير جلب unsin shi kuma wato ba wai dan nemo ɗaibin ɗaibin kewa bane ba Na'am.
a wata fai na kasayin ko kuma an gije ta waya hasarar ta faru eh Allah yana yin abinsa da fa'aliya ne da iko baya yin wani abu dan eh ababan halitta ne suke yin wani abu dan shi yasa ko da kaga irin wannan lafazin a cikin alqur'ani ko a cikin hadisai to ba ma'anarsa kenan ba da yawa za ka ji wasu suna ta abin da sai wai ai Allah ya ce in an ce Allah ya dina dan manzon Allah sai a ai Allah ta ce wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun suka ce ai abin da ake nufi wai a, Allah ya halicci ya halicci mutum da aljanna sai dan su yi bauta to kaga anan wajen in ya tabbata haka wato ana so a ce Allah yana da garafi kenan mu kuma abin da muka sani tun muna kanana a cikin qawaidi daga cikin abubuwan da suke koro koruwa aka ce akwai nafiyul garb eh ba da can bukata dan adam ne ko abin halitta shi ke da bukata amma Allah ba ya da bukata kuma misali idan muka auna kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malamai eh, yake faɗa wato ah, ibn adiyya ɗaya daga cikin manyan malamai ah, na tafsiri yace da kuma ah, alwargani ibn arfa kenan sai so idan an ce ah, wannan lamun na ta'alili ne ko na dalili ne ma'ana kaga an sa ubangiji yana da wato wani dalili da isa iya abu kaza shi ko Allah ba ruwansa a ce ga dalilin kaza misali ka zo ilimin makaranta dan ka je ka je kasuwa dan ka samu abinci ka je guri kaza dan ka kaza to shi Allah baya bai da wannan agarabu da ba shi daya domin inda inda haka ne to an sai mu duba mu ga tunda alqur'ani yazo ba hadisi ba to Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shin kowa yana bauta a cikin mutanen aljanu ai wasu ba sa yi to shikenan burin Allah bai cika ba kenan kaga wannan sabo ne sau haka ba ya da alaka da wannan abin da ake magana shi yasa shehu tijjani Allah ya tare shi a cikin jawahir ma'ani ai an masa tambaya kan wannan aya yace ma'anarta illa li ya'rifu ne kamar da Abdullahi bin Abbas ya faɗa su aka yi wa umarni gayar halittar ku kun zo ne kusan Allah kusan Allah ku bauta wa Allah sau haka ba wai abin ya koma zuwa ga ubangiji bane ba a ya koma zuwa ga su ababen halittar ne baki daya Mm. wata ba kuma ce illa li ya'rifu anna ibadati alaihim wajibatun sai dan san cewa bauta ta gare su wajibi ce eh su bauta mun wajibi ne wannan shi ne abin da yake akwai Mm.
ولا لفوائد babu kuma tuntuntuni وأغراض babu wasu bukatu waje da aka samu wala bi mubasharatin sannan kuma aikin Allah babu babu wato mu- mubashara ومعالجة da kuma gogayya zaharar ta bayyana وفعل الكلم amma kaga aikin halitta لا يخرج ai baya fita amsa wayannan buskoki وقال آخر من مشايخ shehun wasu daga cikin shehunan mu sun fada ما توهمتموه بأوهامكم
ice ice ice ba ma zaton ku ce wai Allah yana da sifa wacce ke farar riya ba ice ai ma ta wahamtu muhu bi awhamikum abinda kuka riya ma a wannan tunanin naku tayu Allah kaza ne tayu kaza ne aw adraktu muhu bi uqulikum ko kuka riske shi da hankulan ku fa huwa muhdasun mislakum shi ma farar ne tunanin irin ku saboda haka za ku riske Allah shi tunanin ma farar ne irin ku saboda haka ya za a yi hadisi ya riski kadimi ba zai yi ba eh walil uquli hududun la yujawizuha fadarki an falbasu an darki zatillahi ishraku eh so shi hankali yana da wasu iyakoki da ba zai ƙetare shi ba duk lokacin da adam yake shi zai tunani a cikin Allah to anan wajen ya zama mushriki eh da ake cewa an san Allah ai ma'anarsa an san iyakokin Allah Allah ya ce ayi kaza Allah ya ce a bar kaza to shi ne san Allah eh amma ba wani abu zan san an san wani ya san Allah ma'anarsa ya san addinin Allah eh amma Allah ba bakin sarki ai ba a sanin sa haka inda ana sanin Allah ai da annabi Musa ya ba wa Fir'auna amsa da yace a cikin wata suka ne mai tamunna ai ana bata wani qala fir'aun wa ma rabbul alamin tambaya yi wai meye hakikanin ubangiji ba ku aiwa Allah tambaya irin wannan menene ubangiji ba ta ce wane ne ubangiji ba annabi Musa da yace ya san ba aiwa Allah haka sai ba wa annabi sai ba fir'aun amsa cewa shine rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinina shine ubangijin mai renon sammai da kasai ya halicce su baki da yake tarbiyyar su da abin da ke tsakaninsu in kun zaman so masu yake fir'auna ya ji ba abin da ya tambaya ka bashi amsa ba shine ya kala liman haulahu ala tasanjuna ba ku ji ina tambaya sai na bana amsa daban to ba ai wa Allah tambaya irin wannan eh a shanin Allah hatta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai an sami wato kafirai sun zo sun tambaye manzo Allah suka ce wai Allah ka na ne na tagulla ne ko na azurfa ko na bakin karfi anan Allah ya da kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to da sifofin Allah ake faɗa amma ba a faɗar hakikanin Allah wannan shine kaida
وقال الإمام أبو المعالي الإمام أبو المعالي الجويني يا بدا من اطمأن إلى موضوع yace duk wanda ya nutsu zuwa wani samamme انتهى إليه wanda tunaninsa ya take zuwa gare shi وهو مشبه to wannan mai kamanta Allah da abin halitta ne Allah ka kiyaye آمين. ومن اطمأن yace duk wanda ya nutsu zuwa korewa ma hazu tsantsa وهو to wannan kuma مؤثر mai yafawa ne mai korewa ne mai kora halitta ubangiji ne وإن قطع بموجود to ga yadda za a yi a samu waraka sai ce idan mutum ya yanke ya tabbatar akwai Allah اعترف بالأجل أن درك حقيقته ya yi furuci da cewa shi ya gajiya ba zai gane hakikanin Allah ba وهو to مؤيد wannan shine mai tauhidi dan ba Allah ka samu dace آمين. وما آتنا قول ذنون المثل mamakin kyawun fadin zunnun al-misri حقيقة التوحيد yace hakikanin tauhidi أن shine تعلم ka san قدرة cewa الله ikon Allah ta'ala a cikin al'amura baki daya لا إله ba da gogayya bane وصنعه aikin da Allah yake yi da haka kowane abu بلا مزاج ba da cuɗanya bane وإلا كل شيء صنعه dalilin kowane abu kuma shine aiwatar da shi ولا إلا لشيء shi kuma Allah babu dalili da sun yi ga aikin Allah shi domin lai fata mai faru
وما تسوي رأسي وهنك abin da ke surantu a cikin tunaninka والله بك ubangiji madaukakin sarki ya saba masa وهذا كلام imam alƙali ya ce wannan zance ne mai ban mamaki kuma mai tsada kuma ma- wato na hakika والفصل الآخر zancensa da yi na ƙarshe تفسير لقوله na cewa wa masu sawar fi ma fi wa nika fallahu bi hilafi ita wannan fassara ne ga faɗin Allah da yace ليس كمثله شيء laisa kamithlihi shay'un والثاني magana ta biyu kuma تفسير لقوله da yake wato wa'ila ta kulle shayin suna wudin nan ko لا يسأل عما yace shi kuma wata shi ne fadan la yusalu amma ya faru wa hum yusalun والثالث nau kuma تفسير shi kuma fadi لقوله ne game da Allah fasara ne game da Allah da yace إنما قولنا لشيء إذا أردنا وأن نقول له كن فيكون inna ma qawluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun ثبتنا الله Allah ya tabbatar da mu wa iyaka da kai mai neman sani على التوحيد a bisa tauhidi da kuma tabbatarwa da tsarkake ubangiji وجنبنا Allah ya tsare mu gefe guda biyu na bata da kuma halaka wanda shine wato wofantarwa irin aqidar mutazilawa da kuma kamanceceniya da Allah kamanta shi da Allah irin wato aqidar mujassimai da baiwar Allah da kuma rahaman nan tasa الباب الرابع babi na hudu فيما مما أذهبه الله تعالى على يديه من المعجزات a cikin abin da Allah ta'ala ya bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na daga muzobi وشرفه da abin da ya dauke shi da shi na daga kusiyoyi da karamomi قال القاضي أبو الفضل alkazi abul fadl ya fada حسب المتعمد ya ishi almuta'ammid mai lura أن يحقق ya tabbatar أسبابنا cewa littafin mu wannan لم نجمع ba mun tara shi bane منكر ga mai inkarin annabta annabi mu sallallahu alaihi wasallama ولا للائن ko kuma ga wani mai suka a cikin motsosin nan nasa ولا تأثير ballantana wa bukatu ya zuwa kafa wasu dalilai a kai na ta وتعسيل بحوزتها da kuma wato katange hausata abin da ya tattaro حتى لا يتوصل المطاع har wani mai suka ba zai sadu ya zuwa gare ta ba وتذكر شروط sannan ma ambaci karin nan na awal mu'jiza abin da yake na mu'jiza da kalubale da iyakacinsa وفساد قول من أبطل النسخ da kuma wato fatan fadin wanda ya bata shafe shari'o'i da kuma raddi gare shi والألفناه imam alkali ya ce bari dai mun wallafa wannan littafi ne
لآل ملته da ahalin addinin manzon Allah الملبي masu bibi masu amsawa da kiran annabi sallallahu alaihi wasallama المصدقين masu لنبوة gaskatawa da annabta ta sa يكون تأكيدا في محبتهم dan ya zama to karfafa ne a cikin soyayya nan ta su gare shi ومن مات da kuma wato da duwa ga ayyukan su وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم dan kuma wato imani ya karu tare da masu da imanin su wato shi wannan littafi alƙali yana faɗa cewa ba yayi shi ne dan kamar kafirai ko wasu wanda suke masu bata gari a cikin musulunci ba a yayi shi ne dan tsantsan musulmai da masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su ƙara a cikin soyayya su ga annabi kuma alhamdulillah wannan littafi sama da kamar da aka faɗa sun da ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da hudu yau kuma ga mana shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu kuma ka duba za mu ga akalla zan shekara ɗari tara kenan ɗan kaɗan ne babu a cikin shekara ɗari tara to amma ba wanda zai riƙe littafin nan face Allah ya ɗaukaka masa daraja ya kuma ba shi girma wani malami yana faɗa yana cewa a ya duba akalla littattafan da aka yi tarihin alƙalikiya saboda kariya da iga manzon Allah da wannan littafi da ya- sai da ya kirga littafi sama da guda 450 duka ana faɗar saboda me zabbi da iya akan manzon Allah saboda shi ma sai da Allah ya karrama shi eh saboda littafi ne wanda an karke shi zaka zama lafiya idan kana son ka san ya aqidar magabata take to dauki a shafa ba ruwanka da yau eh abu ana ta juya hankalinka a sa kai nan a sa kai nan a'a in ka duba shi ba komai akwai a ciki zai maka bayanin alqur'ani zai maka bayanin manzon Allah zai maka bayanin soyayyar manzon Allah zai maka bayanin abin da ya kewaye manzon Allah na daga ahalinsa da sahabbansa yawwa babu zarcewa babu kuma takaitawa saraka shi yasa za a ga wani lokacin kamar wasu a ce mutum yana yawan magana a'a abin ne kamar a'a, wato addini kike yi kana addinin ka sai ka zo za a bata ma shi ai dole kai magana wannan shine kaida sauran ka in ka ga irin wannan abin yana faruwa an saba abin da ke cikin nan ne abin da ke cikin nan wanda shi muka gada iyaye da kakanni musamman wannan gari akalla shekaru da yawa da shigowar shi littafin ashfa cikin wannan kasa tamu a can goron dima kamar da malam ke faɗa ana aka fara karanta littafin ashfa a cikin wannan gari saboda zan shekara 600 da suka wuce to ana magana da littafin ya zo da abubuwa da yawan gaske wanda wato ya faɗi soyayyar manzon Allah da yadda ake yin ta da kuma in zaka so manzon Allah to fa dole sai ka da ahalin gidansa in zaka so manzon Allah to fa dole sai ka da matekunsa in zaka so manzon Allah dole sai ka da sahabbansa idan ka ce kai baka son wannan baka son wannan to baka da alaka da soyayyar manzon Allah to zaka muna fatan Allah ya kara mana soyayyar manzon Allah albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm amin وليتنا imam algali ya ce amma mu niyan mu mu tabbatar a cikin wannan babi ثم في معجزاته wato za mu kawo hakikalin muzozi na sa ومجاهد da kuma ayoyinsa wanda suke mashuhurai تدل dan da shiryar amsa girman alkadarin nan nasa nan ga ubangijinsa
وأتينا من هذه mun zo bina da gareta da abin da yake na hakika da wanda yake sinadin sa ingatacce أكثره yawa yawansa لك القدر ya kai abin da ya kai yanke ko ko ya kusanta وهدفنا إليه mun raba ya zuwa gare ta tashin abin da ya auku a cikin mashahurar littafan nan na al'ayin mata jagorori idan mai lura i lura amma fa mai adalci idan ya lura da abin da muka gabatar da shi na daga kyakkyawan tarihin manzon Allah da kuma sirar sabon godewa da kuma faifaye wannan na iliminsa da rinjayen hankali na sa da kuma girman juriya ta sa da jumla nan ta kamala ta sa da gaba ɗayan tadodinsa da mahalarcin halinsa da makatar nan na magana ta sa ba zai yi kokonto ba a cikin cewa manzon Allah annabi ne da kuma wato gaskiyar kira na sa wannan ɗaya ba ɗaya ba wannan ya ishe shi a cikin musulunci na sa da kuma yin imani da shi mun rawaito daga imam tirmidhiyu da ibn qani'in da wasu wayannan da isnadan nan nasu cewa abdullahi bin salamin ya faɗa ya ce ya ce yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina sai na zo don na duba zuwa gare shi yayin da wato fuskar manzon Allah ta bayyana gare ni arabtu anna wajahu sai na gane cewa fuskar wannan bawan Allah wallahi ba fuska ta tabe sarefa ba haddathana bihi alqadi alqadi sai da ne zantar da mu wannan hadisi wanda shi ne Abu Ali Allah ya tin kai gare shi shi kuma yace Abu Hussein sai rabi ya zantar mana da Abu Bakar dan Ayruna daga Abi Alal Baghdadi ibn Zayd al-Hurrati shi kuma daga Abi Ali Sindi shi kuma daga Muhammad dan Mahabubin Al-Marwazi shi kuma daga Imam Tirmidhi shi kuma yace Muhammad dan Basharin ya zantar mana yace Abu Dawud al-Saqafi ya mana hadisi da Muhammad dan Jafarin da Ibn Abi Adiyan da Ibn Sa'id al-Ansari duk sun rawaito daga Aufu dan Abi Damirata al-Arabi shi kuma daga Zurata dan Abi Aufa shi kuma daga Abdullahi dan Salamin karanta hadisin da zai da zai sa an rawaito daga Abi Rimsa Taimiyu yace na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina tare da wani dana Hussein nuna masa sai aka nuna min manzon Allah ina ganin annabi sai na ce wallahi wannan annabin Allah ne musulmi ya rawaito da waninsa cewa rimadu yayin da ya zo yana bakon girma ga annabi sallallahu alaihi wasallama eh wai da can ya san manzon Allah sallama a tun annabi yana yan shekaru suna tare da shi to kuma daga baya sai manzon Allah sallama a bayan an yi hijira zuwa Madina to kuma ya samu labarin cewa manzon Allah ba wato ya zo da annabta to sai wayan ya samu labarin daga hannun magauta sai aka ce ai halin kan ya samu annabi to sai aka ce a to ai shi dama aikin sa ina yin ruqiya eh saboda ka wai bai wa annabi ruqiya to shine ne zo gaban manzo Allah sallama sai ke ga masa ce ai tun da gashi muna tare ai kaga ba abin da zai gagara da abin da ce mu kun kama zani maka shi sai ta to annabi bayan ya ce to ka gama bayanin sai ce ina gama sai to ni kuma dina waranta to sai annabi ce masa Hakika godiya ta tabbata ga Allah muna godewa Allah muna neman taimakon sa wanda Allah ya shirya da shi babu babu mata gare shi wanda kuma Allah ya tabbatar da mata zai yi ba zai ba ba ba mai shiryawa gare shi ya ce wa shahadu na ce da ba mu mutar gaskiya sai Allah shi kadai bai da abokin tarayya kuma annabi Muhammad bawan Allah ne manzon sa ne to sai rima da yaji wannan abu sai kai a ina alayya kalimatika haula sai kai Allah ya rasulullahi mai mun da wannan sake mai ta abinda ka faɗa ne saboda a yanzu aka fara faɗa wannan magana a duniya baki ne duk abin da kake ji yanzu a cikin masallatai a wani gudi ana yi to nan ne mafarin ta bayanin da annabi ya wari madu yana ga su kai a ina alayya kalimatika haula ya rasulullahi mai mun da kalmomin naka sake mai ta ne falakad balagina kamus al-bahri wallahi wannan larabcin ya kai kamus din da za a ce duk kogin duniya ya zo ya sha daga gare shi hati ya daka uba ya kuka saboda shi ai balarabe shi ya san me ake nufi da larabci to sai ji annabi ya ce innal hamdalillah ita wannan jumla ce ismiya wata ke shiryawa ala dawami wa istiqrari sannan kuma sai ga an yi adafinta da jumla fi'iliya na hamaduhu wa nasta'iru ita kuma ta dullu ala tajaddudi wa tahaddusi banda wato a larabci ga wajen balarabi ba wanda zai gane da ake nufi da wannan abun to za ka sai fuskanta ka nan da nan sai hati ya daka ubai uka shi yanzu ba dama abin da saba kenan ba tunda ruqiya ne ke ai ba ayar qur'ani ke karanta ba a lokacin dama irin nan suka yake irin haka to yau sai dai amma larabcin da ya fi din naka baki daya shi zan ji kawai hati ya daka ubai uka ya rasulullahi ka hannunka ne muka waya
وقال وقال جامع بن سداد يا مدى قال رجل منا yace akwai wani mutum daga cikin mu ana kiransa dariku وأخبرنا sai ya bada labari cewa shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina وقال هل معكم شيء manzon Allah ya ce kuna da wani abu ne wanda za ku sai da shi قلنا sai muka ce muna da wannan raƙumin da za mu siyar قال جبت sai manzon Allah ya ce nawa za ku siyar قلنا جبت sai muka ce za mu siyar da kaza da kaza na wusuki na daga dabino وأكل بكلامه so su suna ta kallon manzala kallon manzala ya shagaltar da su sai annabi ya kama wato ragama ta wannan rakumi wa sara bihi ila madina sai tawar shi zuwa madina su suna kallon sa sun ma jijice ba tambaye ina kuɗi ya ake ciki da sauransu so وقلنا بئنا من sai da suka gaba sa ganin manzon Allah رجل sai kuma hankalin da ya jikin su suka ce a bi na min rajulin mu mun sayo da mutum lana da liman huwa ba mu san waye shi ba eh to ya za a yi yanzu idan kuɗin mu zai dace nan
ومعنا جئينا ya ce to kuma a wannan lokacin muna tare da wata baiwa Allah ita kuma ita ma ƴar kasuwa ce idan an ce za'ina shine wanda baya zama guri daya ya zauna nan ya tafi can ya koma can ya koma can to ita za'ina ce sai muke cewa فنادى منة لثمن ta البعير ce wari kuji ni zan biya kuɗin wannan rabon رأيت وجه ta ce kai na- wallahi ba zai cutar da ku ba na ga fuskan mutum misalin wato kamar wata la yasa ba zai daren goma sha hudu لا يكيس ta ce بقوة wallahi ba zai yaudare ku ba فأتبعنا eh amma idan ma bai zo ba ni zan biya kuɗin fa su bana sai muka waye gari وجاء رجل sai ga wani mutum ya zo bi tamar da dabino فقال sai ce أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم kice إليكم ni manzon manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama zuwa gare ku يأمركم annabi yana umarta ku أن تأكلوا ku ci مما daga wannan dabino sannan وتقتالوا kuma ku auna har sai kun cika alƙawarin da aka yi da ku وفعلنا sai ko muka aiwatar da haka ka karanta manzon Allah ma'ana yanzu ga dabinan an zo da shi amma kafin ku auna abin da kuke so to ku fara ɗiba tukunna ku ci tukunna sai kun kun koshi sannan kuma sai ku auni abin da aka alƙawari da ku sallallahu alaihi wasallam mm.
وفي خبر الجلداء ya zo a cikin labarin nan na julanda wanda sarkin nan na ammana لما بلغوا yayin da labari ya isan masa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kiransa zuwa ga musulunci قال الجلداء to sai julanda yake والله na rantse da Allah.
على هذا النبي الأمي abin da ya shirya da ni a bisa wannan annabi al'ummi أنه لا يأمر cewa baya umarni da ke a kyakkyawa إلا كان face ya zamanto shi ne farkon mai riko da shi ولا ينهى عن شيء annabi baya hani kan wani abu إلا كان أول شيء face ya zamanto shi ne farkon mai barin wannan abun وأنه يغلب kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina rinjaye a gurin yaki ولا يبقى amma baya girman kai ويغلب ana rinjaye sahabbansa ولا shi يبقى kuma baya kosawa ويزيد annabi yana cikawa da alƙawari وينجز الموت yana zartar da abin da ya alƙawari kai na sa وأشهد ita أن kai wallahi na yi shaida cewa annabin Allah ne وقال نبتويه malam nubda wai ya wada في قوله تعالى a cikin manan Allah ta'ala يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ya kadu zai tuha yuzi walau lam tansu sunar هذا مثل yace wannan misali ne ضربه الله تعالى da Allah ta'ala ya sama shi ga annabinsa sallallahu alaihi wa sallama يقول yana cewa يكاد منظره madu wato kallon manzon Allah ya kusanta يدل على ya shirya amma cewa shi annabin Allah وإن ne لم يتل القرآن ko da bai karanta alqur'ani ba ما قال ابن رواه irin yadda Abdullahi dan Rawata mawakin manzon Allah ya bada law lam takun fi ayatun mubayyinatun لكان منظره ينبيك بالخبر
لو لم تكن فيه آيات ita da a ce babu wasu ayoyi mabayyana a cikin manzon Allah ka sallama la kana manzaru da kawai ka kalli manzon Allah yumbika bil khabari sai baka labarin cewa shi annabin Allah ne
wa qad ana imam al-qadi ya ce hakika ya yanzunta anna kula fi mai rikowa cikin ambatan annabta da wahayi da kuma manzanci wa ba'dahu bayan nan kuma sai mu shiga cikin motsi alkur'ani da abin da ke cikinsa na daga dalilai da kuma dalilai alhamdulillah